سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 28 ga watan Shawwal jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1400 da 47 wanda ya dace da 16 ga watan hudu ko 16 ne ko 15 15 ne ko 15 ga watan hudu shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam muna cikin babul itq malam yace wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maki tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ayyuma amatin dukkan kuyanga dukkan bai wadda waladat min sayyidiha ta samu ɗa daga mai gidanta fayya hurra to ita intata ce ba da mautihi bayan mutuwar shi akhraja ibn majah ibn majah fitar da wannan hadisi wal hakim da imam al hakim bi isnadin da'if da isnadi mai rauni wa rajjaha jama'atun waqfahu ala umara radiyallahu anhu da yawa daga cikin malamai sun rinjayar da cewa magana ce ta sayyidina umar Allah ya kara mashi yarda da haka wannan hadisi ne mai rauni amma mana ya kawo shi ne domin ya nuna matsalan cewa duk mutumin da yake da baiwa kuma ya haihu da ita to da zaran ya mutu cewa ita ya ce ba baiwa ba muna ganewa ko wato duk wanda ya haihu da baiwar shi tana nan matsayin baiwa amma duk da ya rasu to ta zama yantata ta rabu da bauta wannan hukunci ne wanda da yawa daga cikin malamai wato suka yi aiki da shi sakamakon wannan hadisi to kuma hadisi mun ji wato bayanin malamai game da wato madogaran hadisi wasu malamai suna ganin hadisin mai rauni ne wasu ma suna ganin banda raunin ma ba magana ce ta annabi ba magana ce ta sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda Allah ya samu dace وعن سالم بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زن الله تراد أبنش الله سكانة تبتع قريش ياتي من أعان مجاهدا في سبيل الله duk wanda ya taimaki mai jihadi a cikin hanyar Allah subhanahu wataala ma'ana mutunan da za a wurin jihadi ka taimake shi ka taimaka mai da raƙumin da za a hawa ko doki ko ka taimaka mai da mashi da kibiya da takobi ko ka taimaka mashi da da guzurin da za a yi rikewa abinda zai bar ma iyali shi to duk wanda ya wannan ga irin falalar da za a samu aw ghariman fi isratihi ko kuma duk wanda ya taimaka ma mutumin da ake bi bashi a cikin mawuyacin halin shi a cikin tsananin da yake baya da abin biyan bashi baya da kudin da za a biyan bashin da ake bin shi yana cikin tsananin wahala sai ka taimaka mashi domin me domin ya samu ya biya wannan bashin da ake bin shi aw mukataban fi raqabatihi ko kuma duk mutunan da ya taimaka ma mutunan da wato yake an dora mai ya fanshi kanshi bawa ne ya sonce makan shi wannan igiya da ke cikin wuyan shi ya zaman toda sai ya taimaka mashi duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan azallahullah Allah ta'ala zai lullube shi zai mashi innuwa yawma la zilla illa zillu ranar da babu wata inuwa sai inuwa Allah subhanahu wataala rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisi wa sahahahu al-hakim imam al-hakim ya ce hadisi ne ingantacce hadisi yana kwaretar da mu taimako a cikin waɗannan abubuwan guda uku mai jihadi fi sabilillah wanda za ya ta jihadi fi sabilillah kuma baya da abin hawa ko baya da guziri ko baya da abin da zai bar mai iyalin shi to ka taimaka mashi in ka taimaka mai ga irin abin da zaka samu ranar alkiyama Allah ta'ala zai lullube ka da inuwa ranar da babu inuwa sai wannan inuwai kaga wannan yana nuna mana falala da daraja da matsayin da mutum zai samu sakamako ya taimaki mai jihadi fi sabilillah ko kuma mutumin da ake bi bashi kuma baya da abin biya ya shiga cikin mawuyacin hali ya shiga cikin kunci ya shiga cikin fatara baya da kudin da za a biya shi yasa Allah ma ta'ala ya sanya wato wanda ake bi bashi ɗaya daga cikin waɗanda za a ba zakka da shi kuma an bashi ya kamata ya je biya bashi ka a baka kuma ka rike ka ce kai ma kana da bukata ai saboda ana bin ka bashi ne don a ɗauki ma wannan nauyin aka ɗauki kuɗin aka baka to kenan ko da baka bada duka ba sai ka rike an taimaka ma kai ma sai ka taimaka ma kanka domin in kai wasa da wannan damar to baɗi ba wanda zai baka kuma inda an baka ka biya bashi ka biya ana bin ka jikka dari ya ka baka jikka dari sai ka raba biyu inda kai ma baka da ka je ka samu wanda kake bi bashi ka ce ga hamsin da Allah ya hakuri har wani lokaci ko ba haka ba a san dai wanda kake yake bin ka dari ka kawo mai hamsin ya san baka da kaga dadi ma zai shi To da haka in ka taimaka ma mutum yana cikin mutanen da Allah ce wal gharimina waɗanda ake bi bashi ana ɗaukar zakka a basu saboda su biya mi yawa su biya bashi kuma bashi kala-kala ne akwai bashi na dole akwai bashi na jin daɗi da wanda ya ci bashin jin daɗi to sai a kyale shi saboda gobe kai ya koma duk wanda ya ci bashi na wahala saboda wahala ce ta sa ya ci bashi ba ya da abinci kasuwar shi ta tsaya aikin da yake yi babu kuma ya nema bai samu ba to kaga ai dole ya ci bashi ko kuma ba ya da lahiya za a mai aiki ya nemi taimako ya nemi gudunmawar yan uwa ba taimaka mashi ba ko matar shi ko dan shi ko uwayen shi ɗaya daga cikinsu za a yi masa aikin likita kuma ba ba kuɗin aiki kuma ya nema ya nema ya bi masallaci bai samu ba ya bi mutane ɗaya bayan ɗaya a taimaka mai Allah bai sa aka dace ba to kaga yana da halin me yana da halin ya ci bashi ya ci bashi to kaga wannan bashin irin shaki taimaka ma mutum amma bashin da za ka ci ka ci bashi a dan kaɗan ka gizina kaga ya ba dole wani sai a kyare ka ka je ka saida ta ka biya bashi in ba ta goge ban ba ta lalace ba wa kai ka sata ba kai halin sata ba ko kuma mutum ya ci bashi dan ya ci kaji mutumin da ya saba kawo mai kaji ya kawo ba kudi idan Allah wani ranta mai kudi kuma bai san ina za ya samu su ba to dole sai ka ci kaji amma idan ya zama to bashi ne da dole in mutum ya ci shi to ana taimaka mashi saboda shi ma ba dan san shi bai ci wannan bashin ba saboda dan bayan da zai to sai a taimaka mai domin ya ci domin ya biya wannan bashin ya rabu da wannan wahala da yake ciki ko kuma mahallin shari shine bawa wanda aka dora mai ya fanshi kanshi shi kuma bawa kaga ba kudi gare shi yaushe za a samun kudin da aka dora mai dinari kaza ya biya ko dirhami kaza kamar yadda barira da masu gidajen da suka dora mata cewa ta je ta samu kuɗi ta kawo ta zama diya ta zo wurin Aisha ta gaya mata ta ce ta taimaka mata Aisha kuma ta taimaka mata saboda ta san irin falalar da ke akwai Allah ta'ala ma wurare da cikin Qur'ani yayi bayani fakku raqaba cikin ayyuka na alheri Allah subhanahu wataala ce fakku raqaba akwai kwance wayan bawa kwance mai igiyar da ke wayan shi ya zamanto da kamar kowa shi ma yana daga cikin aikin alheri muna ganewa ko to da wanda yayi anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin falalan wanda ya cewa azallahu Allah bi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu kenan in hada da wadancan sab'atu yughilluhum Allah game da wadannan an samu nawa an samu goma kenan mutane guda goma waɗanda Allah subhanahu wataala zai lullube su da inuwa na rashi ranar da babu wata inuwa sai dai wannan inuwa ɗin. Allah ya samu dace. Da shi ma dai wannan hadisi malamai sun yi magana a kan shi. Yi magana wurin ingancin wannan hadisi, wallahu ta'ala ala. Da wannan babu ya kare, kuma babu ne da muka ga ya bayyana mamu wato kyautatawa da addinin musulunci yake dauke da ita. Addinin musulunci ya yarda a yi bauta kuma ya kwadaitar a raba bawa da bauta din. Haka addini ne na kyautata ba addini ne kuntatawa ba. Akwai hanyoyi da ake bi a yi bauta. A yi jihadi a samu bayi. Cikin bayan nan kagan haka baka cikin ganima ce sai zama bawan ka ne ya halitta. Ko kuma duk da haka nan kuma sai addini ya kwadaitar da kai. Cewa bawan nan shi ma dai mutum ne kamar ka ka tausaya mashi. kamar yadda Allah ya tausaya maka ka raba ya da bauta din ko dai ka dora mai ya kawo kuɗi ya fanshi kanshi ko kuma ka mai fi sabilillahi ka ce ta hina yanta ka kawai kai ma ka zamanto kamar kowa kana da yancin ka bauta ma Allah ke sa wurare da yawa wurin wurin kafara sai Allah ta'ala ya kawo yan tabawa rantsuwa za kai ka ce ka rantse da Allah ba za ka yi abu ba kuma sai kaga ya kamata kai sai Allah ta'ala ya ce mi ka ciyar da mutane guda goma ko ka suturtar da su ko kuma Allah ya ce hau tahriru raqaba ko kuma ka yanta wayan bawa saboda mi saboda kaya alkawari kayi rantsuwa za ka yi abu baka yi ba shikenan tunda baka yi abun ba to cikin abubuwan da za ka yi dan ka goge laihinka wurin Allah subhanahu wataala shine ka yanta wayan bawa ake nan wurare da yawa wurin zihari ma Allah ya kawo haka wurare da yawa Allah subhanahu wataala yana kwaraitar da mu saboda nuna mana addinin mu na kyautatawa ne ba na munanawa bane na yalwatawa ne ba na matsawa bane dukkan mu yan adam in kaga mutum ya samu kanshi cikin wani yanayi to jarabawa ce daga Allah ba shi ya jefa kanshi a ciki ba bawa Allah subhanahu wataala ne ya jarrabe shi da wannan to sai Allah ya ce a tausaya mai kada kuntata mai ka a maza mashi Allah ya sha mu dace. Da haka babban sakon da ke cikin wannan baban da ya wuce cewa musulunci addinin kyautatawa ne, ba addinin munanawa ba ne. Babul jami'i, baban da yake bayanin wato matattaran abubuwa, mana tattararrin ɗabi'u masu kyau, wannan baban zai mana magana a cikin shi, zai mana magana akan wato ɗabi'u da halaye na ƙwarai a cikin addinin musulunci ya tattaro da waɗannan halaye duk wani hali da ka sani na ƙwarai to za ka ganshi nan duk wani hali da ka sani na banza wanda babul adab baban da yake bayanin ladabi wato ladabi shine abin da yansa samu ne aka kana aikata shi ya ke ce ladabi abinda in kayi akwai yaya in ka rashi ba zunubi ke akwai ba amma ni bai kamata a matsayin ka na musulmi a ce ba ka yi wani abu domin musulunci yana nuna ba a matsayin ka in ba kai wannan aikin ba aiki ne na alheri wanda za ka samu lada to wani aiki za ka maimaki shi ladabi ke Allah ya kara mana ladabi ko kuma ladabi yanzu kaga ya yi karanci a cikin rayuwa ba wai ladabi tsakanin ɗa da uwa ba ko ɗa da uba ba kowa da kare ba ko dan kani da dan wa a ba wannan ba kadai la dukkan suna nan barkatai kamar yadda za mu gani a cikin wannan littafin duk mun yi wargi mun yi wasa da su to ba daidai bane aikata su shine albarka a cikin rayuwarmu rishin aikata su duk shi ya jefa mu a cikin damuwa da matsaloli masu tarin yawa da muke ciki Umara ya ce ya nabi Hurairah ta radiya Allahu anhu an karba hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah jira da amince Allah su kara tabbata gare shi yace haqqul muslimi ala al muslim hakkin musulmi ga musulmi sittun wato haƙƙi ne guda shidda duk musulmi yana da haƙƙi akan dan uwan shi musulmi guda shidda ni ina da akan ku kuma kuna da kaina na farko manzala sallallahu alaihi wasallam yace idza laqitahu haƙƙi na farko idan ka gamu da musulmi fa sallim alaihi to kai mai sallama idan ka gamu da musulmi dan uwanka kai sallama a gare shi ka ce mai assalamu alaikum ko ka ce mai salamun alaikum ka gaida shi ka ka kyale shi kuma da Allah kai an gaida ka kamsa domin wani sai ku gamu ku yi bani da shi assalamu alaikum kawai sai mu yi ba haƙƙi ne da yake kan shi game da kai ba haƙi a kan kai aka ma sallama gari ta amsa kan shiru ita yin sallaman ma malamai sun ce sunna ce maida ta kuma shine wajibi to kai ya maka abin da ba dole bane akan shi kai kuma abin da yake dole ka ki ka ga shi akan shi ba dole bane amma dai ya samu lada kai kuma da yamma kake maida ka samu laifi saboda dole ne ka amsa to sallama tana daga cikin wato abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuna so ku shiga aljanna ku zanke ni afshu salama bainakum manzo Allah ya ce kuma in kuna son ku samu soyayya da kaunar juna da kusanta juna ku zanki sallama kalma ce me me daraja suna Allah ne yake ba salamu Allah an gaya ma assalamu suna Allah ya tabbata ga amincin Allah ya tabbata gare ka zaman lafiya ta addu'a ake maka sai kuma kai shiru wani ne bane manzo Allah ya ce ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtu kuna so in nuna muku abinda in kun aikata shi za ku kamnaci juna ku so juna manzo Allah ya ce abshu salama bainakum ku watsa sallama tsakaninku ai ta gaida mutane sabai saboda sanin mahimmancin sallama in suka yi daga masallacin nan aboki da aboki suka yi da da an sa takalmi in za a yi takare sai ce assalamu alaikum shi kuma wancan ba ya cewa wai ba tare mutu ba shi ma sai ce mi wa alaikum assalam ya amsa sai in ya shiga tsakaninsu wannan yana wannan da an gaba sai ce assalamu alaikum kuma wancan ya ce alaikum assalam komi mun gaji da shi amma ban da sa kuɗi kuɗi ne ake ta kawo masu kai ta karba amma abin da za ka samu lada abin ajiya ce kake ta yi ajiyewa kake ta yi sai rana alkiyama a gwada maka amma sai mutum ya ce ina wani mutum ya taɓa zan na wuri na an shekara sha biyar haka bakin hanya ya yi zanne ya kai minti biyar ya ce malam tashi zani wani ya zama nan wuri sai su zo da ce gaskiya ta yi don da ya gaida sai ka amsa sai muna yi da sai ce alaikum salam sai ya dauko yi da sai ce alaikum salam wani ya gaida ne ce gaskiya ba ya yi zama na ce to saboda Allah yana bakin hanya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce in za mu zanna bakin hanya to ɗaya daga cikin abin da za mu yi in ba haka maza ce ko bar zama bakin hanya ta ka zanna bakin hanya a gaida ka baka amsa manzon Allah ce to ka shakwana ko ka ba hanya baya mutane sun ganka wani ba ya iya saboda muhimmancin abu wallahi mutane da yawa aka bige sakamakon tsaya su gaida sai mutum ya taka mulki bai san wasu na bayan sai a gaba da shi akwai wanda yana zanne bisa buttun mota ta ko gida na sai ya gaida na akai gaba da shi sai ga ya bisa buttun shi ma tare da ni wallahi sai ya gugure me yasa saboda sanin muhimmancin gaisuwa kuma ka san mutumin da yan ka gaida shi ya amsa wani ka san ka gaida shi ya amsa ba wuce za ka kyale shi ba saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske idan an gaida ka ka amsa ka sani cewa haƙƙin wanda ya gaida ka ne a kanka kamar yadda kai ma haƙƙin shi a kanka ka amsa sallamar da ya maka kan kai shiru lada za ka samu ka sai irin lada da za ka samu in ka amsa gaisuwa lada rubuta maka lada da mala'iku suna nan ka amsa sallama sai su ka amsa sallama su rubuta Allah ka dai san ladar da za a maka amma sai ka iya kai shiru ba daidai ba ne wannan shine haƙƙi na farko wa idza da'aka idan musulmi ya kira ka ya gayyace ka fa ajibu ka amsa mashi dan musulmi ya gayyace ka ya ce da Allah ina gayyatar ka gidana in dai ba wani uzuri gare ka ba to ka je musamman gayyata wadda ta fi karfi ita ce gayyata ta walima yawa inda za ta ya kecere ni a ci daɗi sosai to amma dai hadisi anan ya dunkule bai bayyana wace irin gayyata wace ya ce dawai za da haka idan ya gayyace ka ba jihu saboda haka kari ne abincin rana ne abincin dare ya gayyace ka a gayyata kai da Allah suna shan shayi ba Allah sa kai da gayyata ka je ku sha shayi ka je ku sha shayi gayyata ne ne musulmai ba kun kana da zai ga cila ba ka da dama ya hakuri wata rana ya biyu maka da dama kenan amma gayyata da ta yi mahimmanci ta yi wajabcin karbawa ya an gayyace ka shine gayyata ta walima walima ta aure ita kuma walima ta aure wadda take dole in an gayyace ka ka amsa ba ba da sha da ake bayan daurin aure ba a bayan an kai amarya ango da amarya sun salabli washe garin yana so washe gari ya walima in yana so bayan kwana biyu yi walima ma'ana dai sai an guda amarya sun gamu to abinda za a yi bayan gamo su shake ce ma walima amma wannan abinci ne kawai shi ma dai in an kara daura aure ce jama'a akwai ba da shato nan ma ka amsa inda manzo Allah ya ce wai za da haka ba je in ya gayyace ka ka amsa amma dai wancan shi ya muhimmanci kuma ita walima ba abin nan yadda mutum yake so sai ana yin walima daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma gwargwadon yadda ka ja mai ta karbi ka gwargwadon aljihun ka kuma akwai wani mutum da ya taba yin aure a abin nan balarabe ne nan gari sai da muka gaji da zuwa walima duk kwana biyu sai ce akwai walima na ga kwana biyu sai a ce da kwai walima na je kawai na ga walima sau biyar na ce kai na gaji da Allah ya hakuri da kunyi shi ke ko ba ta da iyaka duk cikin murna ne duk kwanaki ne na farin ciki wata rana ba sai labari ba wata rana ba sai gani halar amarya ba kwanaki ne na murna amarya ba ta laihi za ka aka ɗauki wasu shekaru sai ka ga wannan soyayya kuma yawwa to gara tun yanzu a yi a yi ta a wani yayi in ji sagwalo yana waka ya ce a yi ta a wani yayi wai lastan sahaka idan ya neme ka nasiha idan dan uwanka musulmi ya ce da Allah kai mani nasiha wai kira ka da Allah kai ma matan shi nasiha me yasa saboda rishin ladabi da rishin kyautatawa take ba ta mana ladabi ba ta kyautata mani kusan da abubuwa da mata ke ma maza ba su malam da Allah ya yi mata nasiya sai ka ji ka ce to kai ma zanna har kai sai na maka ai in tana da laifi kai ma kana da laifi in daudawa da wari in sa in kwambera da sata daudawa ma da wari haka akwai wanda ba laifi Raka in kace a matarka ta malayi to kai ma akwai laihin da kamar. Dukkan mai adam masu laihi ne. amma dai ba bakere da karfa karfa muke ma mata kuma nuna muke saman su sune masu lahi mu ba mu to dukkan mu muna yi kowa yana zalunta kowa kowa yana cuta kowa kowa yana ma kowa ba daidai ba idan muka dauki laifi mata ne kare ke da laifi to shikenan babu ranar da Allah ta'ala zai sanya mu cikin yanayi mai kyau ya aka yi suke laifi mu ba mu yadda Allah ya faɗi laifin mata aka ya faɗi na maza kenan kowa yana yi sai a gyara yawa tsakaninka da Allah sai ka ce ga laihin da take amma wani ma yana mata kaza yana mata ban sahu manzo Allah yace in dan wanka ya neme ka kai nasiha to kamar nasiha in ya neme ka shawara ka bai shawara ma'ana ka bai shawara ta kware idan dan wanka musulmi ya neme ka shawara akan wani abu da yake so yi ko kullu sarakuta da wani shi za ya ansowa ko kuma shi za ya badawa ko kullu harakokin kasuwanci ko wata hudda ta arziki ko sayan wani gida ko sayan wata mota ko wani abu dai dan uwanka ya neme ka nasiha manzo Allah ya ce fansah sai mai nasiha ma'ana ka baya shawara ta kwarai in sarakuta ce ma ka baya shawara ya kulla sarakuta da wannan wanda kai ma in kai ne ka kulla sarakuta da shi domin mi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba za ka yi imani ba sai ka soma kanka abin da kake soma dan uwanka da saboda haka kenan ya ce ma ga wata mota yana so ya sayi sai ka ce mai kyau ce saboda kai ma an kuɗi gare ka ita za ka sayi tana da kyau sai ta muguwa ce ka ce wallahi ba ta da kyau kakka yarda ka sai ba ta daga cikin motocin da ake sayen zamanin nan in ka sai asara ma za ka wahala za ka sha ni dai na baka shawara kakka sai ya baka shawarar ka aure wata yarinya yana son ya aure wata yarinya sai ka ba shawarar ce ta kwarin ci ko kuma ka ba ni kwana biyu in yi bincike game da ita shikenan daga baya zai zai ce ma wallahi na bincika gaskiya ta samu kyakkyawan yabo wurin mutane da ungo kowa ya dangi duk sun yi bayani da sauran mutane da abokanta ta kwarai ci shikenan in kuma baka samu labari na kwarai ba sai ka gaya ba Ma'ana ka zaɓin mai abin da in kai ne kai ba zaɓin makanka za ka yi wannan haka yin za a sayin gida yawa yana da gidan shi ya yi kaɗan za a sayin gida sai nuna ma wata unguwa cikin unguwa kuma wani sai ka ce a inda wannan unguwa ce to wannan wajen karkasa shi saboda gaba dai wannan wajen inda mana ta so duk mutanen unguwa ma tashi suke daga in kana so kai ma ka damuna ka tashi to ka sai gida nan wurin karka sai amma inda waje kaza ne to zan baka shawara ka sai gida nan wurin shikenan duk abinda zaka ba dan wanka shawara ya zaman to in kai ne kai ma haka zaka dan wantaka akwai wahala sai an yi karin shaidan sana wannan shine haƙi na nawa haƙi na uku wa idza aqasa idan musulmi ya atishawa fa hamidallah sai ya gode ma Allah subhanahu wataala fa shammithu to ka gaida shi kace mai sannin ka ka taya shi murna shine at-tashmit wala tushmit bil ada wala taj'alni ma al-qawmi adh-dhalimin gaida shi taya shi murna ne kai idan kana tare da dan uwanka atishawa yace alhamdulillah sai ka ce mi yarhamukallah yace ya gode ma Allah da Allah ya bashi dama atishawa kuma atishawar nan ka kaddara lokacin da ta zo in taki in taki hita waya kake shi sai ka kana ta motsa kanka kana neman ta hito to dai ta wata nema ce ta Allah in ta hito sai ka ce Allah na gode su kuma wanda suke tare da kai sai su Allah ya maka rahama kai kuma sai ka ce mi yahdikum Allah wa yuslihu balakum ku kuma Allah ya shirya ƙara shirya ku kuma Allah ya gyara muku al'amuran ku to idan mutum ya atishawa bai ce alhamdulillah ba sai ku kyale shi tashi ya yi shiru kuma sai ku shiru to amma saboda cikin addinin musulunci akwai amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar sai ku ce mai ce alhamdulillah mana sai ku ba shi umarni ce alhamdulillah yake ce an bai iya ban kowa ya mace kuma ta sha wacce ta gigi ta sha yaman ce ma da alhamdulillah to sai a tuna mashi a ce ka ci alhamdulillah ka ci alhamdulillah ba yana ci alhamdulillah sai ku ce mai bi yawwa sai ya ce maku ya hamukallah ku kuma ku maida mashi ko kuma ya maida muku da yaɗi kuma Allah wa yuslihu balakum ko to idan kuma mutum ya atishawa yace alhamdulillah sai ku ce mami yarhamukallah ana na ana nan kuma ya kara alhamdulillah sai ku ce yarhamukallah bayan ya yi alhamdulillah in ya kara so uku ya kara so hudu ya kara so biyar da dai mai yiwa sun da ya shaka ko mai yiwa ba ya lahiya wadda ka in yayi ta da yawa sai ku ce mai Allah ba da lahiya aka zamana annaba aka wani ya ta ati shawo manzala yana ce alhamdulillah manzala na gaida shi daga ci manzala ya ce in na karar baka da lahiya dan yin sai ku ce Allah ya baka lahiya in zan bar maganar mi rahmukallah Allah ya baka lahiya Allah ya samu dace wannan shine haƙi na nawa na hudu haƙin musulmi akan musulmi in ya tashawa ya gode ma Allah to ku taya shi murna wa idza marida idan wato musulmi ya rishin lahiya fa'udu to kaje gani shi ka je ka duba shi a gida ko a asibiti in ba da lafiya to a je a gane shi da an je an gane shi sai a mai addu'a Allah ya baka lafiya Allah ya saka fara ne la ba sa alayka tahurun insha Allah Allah ya baka lafiya Allah ya saka fara ne Allah ya bi maka laifukan ka ka mai addu'a Allah ta shiga fadinka idan kana da nasiha sai ka mashi bana ji tsoron Allah rashin lafiya Allah ta'ala kyahutar bawa ne yake yana nuna mai duniya ba wurin zama ba ce kuma babu wani abu da yake tabbata cikin duniya sai sarauta Allah ga kada kana da lafiya yau baka da lafiya abin da yake nuna ma kenan babu abin da yake dawama wata rana ma za ka rasa ranka kamar da siya kuma ana so an je ganin mara lafiya ka a dade kuma ka tsare shi haka yadda iska ma ba ya shigo wani aikin ana so an je ganin shi kayan minti ɗaya ma a baro aka ce sai idan marar lafiya ya zamanto yana son haka ɗin yana son haka ko kuma akwai wani wanda yake so ya zanna wurin shi saboda mutum yana da daɗin magana saboda ana son wurin marar lafiya ita magana mai daɗi ita magana mai daɗi duk wata muguwar magana da za ta kara mai ciwo ba za a yi ta ba kuma in aka bar kowa ya zanna wurin shi to sai ka ji wani ya ce da zu muka yi jana'izar wani a gani yana kwance yana so ya tashi kana ce wani ya mutu har ka ba ta lalace ba ko ba a sa haka ko kuma ka ɗauko hirar wani kai gaskiya ciwon ma ne kuma irin naka ne shi an ma rasa yare ma za a yi da shi to kenan shi ma yana kusa hanya rasa yadda za a yi da shi za a yi ko ba a san haka da wasu dumumuwa waɗanda za su tada mara lafiya hankali ba a san su amma abubuwa irin na kai wani ka gani kamar bai ciwon ba tare da shi zai kwanta amma yana ya tashi lahiya lau haka ake su ita hira mai daɗi ita hira mai daɗi kuma hira za ku yi ta mai hira aljanna ta mai hira aljanna ka kawo maganar mutuwa sai dai nasiya irin mutum ya ji tsoron Allah duk tsoron duk hirar da za ka mai da nasiya da za ka mai da wa'azi kakka mai magana wani ka gaba mamaki ba za ka tashi ba gane na isi kiya daga yan numfashi ya ɗauki Allah ya samu wato mutum ya rishi lafiya to aje a diba shi wa idza mata in kuma Allah ya mashi cikawa fattabihu kabish mana ka raka shi hakin musulmi akan musulmi ya rasu ku kai rake gawa shi bayan an mashi wanka yana da hakin ai sallah tare da kai amma sallah tare da kai sannan kuma ka raka shi makwancin shi na ƙarshe kamar addu'a ta ainihin samun kwanciya mai kyau samun nema da rama Allah subhanahu wataala da aljanna rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wallahu ta'ala alam abin da muka faɗa ne da Allah ba mu lada kuskure Allah ya yi mana ai haka lokacin da lokaci ba bismillah to
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على yanzu ku tashi الصلاة
shi ne ki zo ne ko shi Allah ne an sai ta mun sai an gana eh ba mu ta haka na ran nan kamar ka zo lafiya da wani yanzu ne da na gudu ko da shi ba mu tsara
الله أكبر الله
bal haka mu
أكبر الله
eh shi ne baka mutu bai shi ke ta wannan haka ne oh ba ji ne yawa a kafin mu kara ma ci gaba da karatu akwai ɗaya daga cikin a yan agaji wanda yake karanta tambayoyi na saman mumbari yau kusan wata ɗaya na kwance baya lafiya masassara ce an yi abin nan da masassara da majina kusan dai ba sun kada shi tunda aka yi sallah kwance yake kuma mabukaci ne yana bukatar taimako saka muna so duk wanda Allah ta'ala ya sa yana da abin taimakawa ya taimaka mushi Allah ya saka da alheri bismillah Allah saka Gartalam wannan take tambaya ta ce uwa gare ta irin masu yin bokaye da yan bori ita kuma alhamdulillah Allah fahimtar da Allah ya fahimtar da ita sunna ba ta yarda da wannan ba to sai uwa ta ce ta aiko mata kuɗi dan a mata dibo ko a mata abu sai ta kiya to uwayin sai ta yi dubara sai ta ce ta aiko mata kuɗi kawai ita ita ce za ta sa a mata diban amma ba kanta ba a yanzu misali wadda tana da wata bukata sai ta ce ta aiko kuɗi ni kaina ne ni na ji na yi dan dai saboda bukata ta yi to sai ta ce yanzu wai ta san ki aika mata kuɗin ko ko kawai ta kyale ta tunda ta san ko ta ce dan ta amfana ne a ƙarshe dan ta je ta kai kuɗin wajen bokaye
ta ce tana da mahaifiya mahaifiya tana harkar duba da tsaye-tsaye ta yi imani da waɗannan abubuwa ita kuma bata yarda ba to uwa ta ta sai ta ce mata ta aiko kuɗi domin a duba mata rayuwarta ya take to kullum sai ta samun matsala yanzu sai uwar ta ce yanzu ni aiko mani ni za a diba baki ba ni za a diba rayuwa ta ya tana tsaya daidai ko ba daidai ba tunda bata shayi ki ba ke baki so ne yana so wai cewa take ita ta aiko mata kuɗin ta amfana da su Eh, shi amma ne.
maimakon haka sai ta je a Sai ta je matsayin kuma aiki yin.
eh haka ne wani
To, in tana turo mata ba tare da ta gaya mata ga abin da za ta yi da su to babu laifi wata sai ta tura ba.
haka ne na Amma in ta gaya mata ga abin da za a yi to kar ta tura ba. Inda ya saba ma Allah ba yi. Za ba ta li makhluqin bi masiyatil khaliq. Babu da da ladabi ga mahaluki a wurin saba ma Allah subhanahu wataala.
Masha. Allah sa ka rai.
Kuma Allah ta'ala ya ce wan jahadaka ala tushrika bima laysa laka bi ilm fala tuṭi'huma idan suka yi kokari suka yi kokari akan ka sai kai shirka da ni abinda baka da ilimi game da shi Allah ya ce kakka musu da'a Masha Allah.
ko kuma duba ba ta da kyau duba kirarin sanin gaibu ne babu wanda ya san gaibu sai Allah wani malami na cewa malik turaf wa malil ghaibi yudriku ya za a yi kasa ta san gaibu da duba ma kaga kai baka sani ba ta za sani to kaga shirme ne kawai ba ya da kyawu duk wanda ya yarda da duba kwake duba mai to tauhidin shi ya lalace da haka kenan abinda za ka yarda ka yi biyayya da shi tauhidin kada sanin Allah ka ya lalace ya kaga bai da amfani bai da kyawu a bari don haka nan babu biyayya akan malik na'am wannan kuma ta biyu ta ce mijinta sun samu ɗaya guda sai ce mata kar ta ƙara haihuwa sai ai wata shekara shida ta ce alhali ƴan uwarta tana da ɗaya da yawa kuma sai ta je ƴan uwar tana gayi da ta ji da kunnanta da cewa daga wannan ɗaya guda ba ta ƙarawa ita ba ta yarda ba ta haihu a wata tana so ta bi wasu hanyoyi na sihiri da saura kar ta haihu to shine yanzu da aka sa mata wannan abin da ake sawa ga hannu wai ta ce tana iya ta cire ba ta ga mijin ba dan ta haihu tunda ta ji da ita kishiyarta tana jin daɗi da cewa ba za ta ƙara haihuwa ba alhali mijin kuma shi ya ce sai an shekara shida to ita kuma mace tana ce son ta haihu Mm.
ta yi haihuwa dai sai mijin zai ce kar ta kara haihuwa sai ta- sai bayan shekara shida alhali kuma abin kiyar zaman ta tana da haihuwa da yawa kuma ita ba a dakatar da ita ba kuma sai ta ji abin kiyar zaman na cewa daga wannan haihuwar ɗaya da ta yi ba ta ƙara yi haka ne.
to kenan da haɗin bakin da tana yiwa ita ta ce ma mijin a tsaida ta ko ko ya halitta an sa mata wannan abin da ake sawa ga hannu wannan roba ko ya halitta ta sa a cire mata dan ta ya halitta ya halitta ba a biyayya nan wurin ba wannan zalunci ne kamar wata na haihuwa wata ka ce ba ta haihuwa wannan zalunci ne tsakanin kishiyoyi haka wanda miji yake yi, bai kamata ba saboda haka ya halitta ta cire ta haihu in abin ya kai amma rabu sai a rabu sai ta je ta aure wanda ke son haihuwa amma da dakatar da ita ce shekara uku misali saboda dan ke kwari wannan ba matsala amma shekara shida sai ta halaka ta lalace sannan ka gani shekara shida shekara shida haihuwa nawa ce za a yi ko ba lalle bane a yi ta ƙwarai kuwa.
kayan alkawari da Allah da bayan shekara shida zai baka yawa wadda haka maza a ji tsoron Allah mata ma a ji tsoron Allah na'am gaskiya wannan kuma suka ce suna so su taimaka ga awar gababansu da ya rasu a mai sauka alkurani ko ya inganta na su haɗa su ba da a mai sauka alkurani ga babansu lada ya kai ma baban wai ko ya halitta iya su abin nan su kira malamai a karanta alkur'ani mai girma ga babansu su haɗa abin nan taimakon su ba malamai a sauke alkur'ani domin ladar ta kai ga mahaifinsu karatu alkur'ani addu'a ce kuma ya halitta ya halitta a karanta alkur'ani a ce Allah subhanahu wata'ala ya gafara ya rahama ga mahaifi sakamakon mai karatun alkur'ani ya halitta Allah ya samu dace Amin. Wannan kuma gar tsana mai sauraron ku ne kwarai ya aiko ya ce eh, ciwon ciki ya samu yake damuwa da shi. Sai wani ya ce mashi ya samu raƙuma budurwa bayan garinta na na ya sa a yi wannan eh, a zuba cikin ruwa a sha ko ya halitta. Raƙu- Ba raƙo ba abin ga shakka. Jaba shakka ya gumi.
Godiya, Godiya.
godiya. Jaka ta ce, Shakka eh haka ne.
jaki da jaka, godiya ya ta doki.
Yawwa. A godiya ce ta doki, kenan matar doki.
Ma- Yau, ma- ah, to godiya ya ce, yau godiya budurwa wadda ba ta haihu ba yawwa
bai kamata ba.
Eh,
In dai ba ba- ba- ba wani abu ke akwai na likita wanda ya tabbatar da cewa ana iya amfani da wannan kashin na godiyar ba.
haka
In ya tabbata cewa ana iya amfani da shi kuma a samu lafiya sai a gwada. Babu laifi a ciki, saboda ai kashinsu ba na jasa ba ne.
na'am
Haramun ne a ci su, ko kuma masu ɓangaren ma doki ba haramun ba ne.
na'am
to kaga kenan doki halal ne. godiya halalci haka sannan kuma hitsarin su da abin da yake halal hitsarin shi da kashin shi dumi ne ne Ah, da halal ne to kenan za a yi amfani da shi in dai ya tabbata cewa ana amfani da shi domin a samu lafiya to ba laifi sai a yi na'am na'am wannan kuma yake take cewa mijinta ya barta da ciki sabo a wata duka ta ce yanzu kai ba za ta hita daga inda ba sai ta haihu duk wata nan za ta yi wata tara sai ta sauka kan nan a ce ta kare idda ta ta rasuwar miji Mijin ta ya rasu?
eh ya barta da ciki sabon ciki yace yanzu dole sai ta yi watannin haihuwa sai ta haihu
mace ce mijin ta ya rasu ya bar ta da sabon ciki wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku wai dole sai ta yi wasa nan ta kare yadda ta haka ne ai ita ma wani lokaci tana gaugawa karewa yana da wata tana da wata ta- tara da da ciki tana shirin haihuwa ko yau ko gobe sai ya mutu kuma ita ma jibi ta haihu kaga shi ke ta kare kwarai Allah ai nan ma sai sai ta ce to bari ta tsaya sai ta yi wata hudu da kwana ta kare wajen haka shari'a take na'am masu ciki walatul ahmali ajaluhunna an yadda an yaqana hamlahunna masu ciki shine ajalin su lokacin su su haihu kenan sai ta haihu sannan idda ta kare na'am na'am Adam, wannan kuma suke tambaya ce eh, ba ta da lahiya sai aka mata aiki aka ba ta magani. To maganin da ta har har ƙarshen rayuwarta za ta shan wannan magani. To kuma yanzu sai likitoci masu kula da harka haihuwa suka ce in kuma ta sake ta ɗauki ciki to duk yadda za a ta samu za su zamanto za su hito ba da wasu abubuwa a wa malformation za su hito su jikinsu ba bai cika ba. To shine take tambaya da wata likita ta gaya mata haka tana iya a tsaye da haihuwarta tun da dama tana da ɗiya da yawa maimakon nan gaba haihuwar da za ta yi zaman to duk ɗin in sun yi to za su yi to wasu masakai haka dan maganin da ake ake sha kuma an ce maganin nan har ta mutu za ta shan shi gaba ɗin kudin shi wani ciwo ne gare wani ciwo ne gare ta
ta mace ce take da wani ciwo sai aka ce tsawon rayuwar ta magani za ta yi ta sha kullum ba tsa- ba tsayawa haka to kuma sai likitoci suka bayyana mata a, ya kamata a tsaida mata haihuwa saboda in ba a tsaida haihuwa ba duk ƴaƴan da za ta haihuwa za su zo ba daidai ba za su zo da na ƙasa haka ne kwarai.
ko dai su zo ba hannu ko ba yan yatsu ko su zo ba idanu ko babu wani abu ko su zo ba kunnuwa wanda dai abu dai za su zo da ragowa ta halitta haka ne kwarai.
To, saboda haka ko ya halitta tsaye da haihuwar A- a ga- a bincika a gani in ya tabbata haka saboda yara za su zo cikin wahala abin da renansu ma zai wahala wahala ta samu ga in ya tabbata haka nan masu irin wannan shan maganin haka suke ta kara bincika da kyau ta gani in ya ta- in ya tabbata haka ne to ya halitta tsaye da haihuwa na'am saboda larurar da ke akwai na'am Madalla wannan kuma shi ma yana sauraron ku yana cikin daji cikin sojawa ne.
Na'am.
Ya ce wai ya karanta wani littafi na Bakar Abu Zaid wanda la jadida fi ahkamil fi ahkamis sala na na, na Albani ya ce akwai zancen ujuna da ya ce shi wai ganin shi shi wannan malamin wanda ke da wannan littafi Albani bai fahimci wannan ba da cewa fasara ce ta Albani ya ce ko kun san wannan zancen yana son a dan bashi haske kan shi da cewa lalle albanin ne bai fahimta ba da cewa ainihi babu wani abu in za ka tashi ka dunkula hannuwanka shine fasara haka ba haka annabi yake nihi ba
to akwai littafi la jadida fi ahkam salam na bakar ibn abdullahi abu shaykh eh na wani malami ne daga cikin malaman saudiya yau ya rasu kimanin shekara sha wani abu haka ko sha biyu ko sha biyar haka yana littattafai ƙanana da dama yana da asubha hukuncin tasbihi abin nan tasbaha yana da hukuncin kal abin nan kallon fina-finai da fil da drama yana da duk ƙanana ne haka masu kyau yana da hirasatul fadila littafin ne da yake magana kiyaye mutuncin ya mace shi yana da ɗan girma littafin yana da tafai da dama to a cikin wannan littafin ya tattauna matsaloli da yawa irin waɗanda mutane suke da ba haka ake ba da an koma ana yaka kaga mutum na sallah haka Dai ya yi magana haka ya ce a nan ba gaba ba ne nan wuya ne za ka shaƙe kanka kana sallah sai mutum Allahu akbar nan ake ko kuma nan nan ne gaba da ya yi magana kan wannan abubuwan hada magana dunkule hannu za a tashi tsaye bayan an yi sujada ta biyu za a tafi raka ta biyu dunkule hannuwa da ake da ya yi magana su ya kawo dalilai kwarara daga magabata cewa duk ba su fahimci wannan abin haka ba duk dai kokari ne a shi albani ya fassara kokarin shi yadda ya gane abin shi ma ya fassara Allah saboda haka mutum zai diba ga wanda abu ne ne wanda ba dole ba a cikin sallah bai daga cikin farillan sallah ko wajibobin sallah in ma daidai ne ka dunkule ka tashi to sunna ne daga cikin sunnoni wanda in kai za ka samu lada ko ba kai ba sai mutum ya je ya abin da ya kunta mai ga abin nan hankali Allah ya sa mu dace Amin. Tambayoyin suna da yawa la kullu to a bar su kawai ma Eh, gaskiya. Zuwa ga wasu ya kawo.
a bar su mutane duk sun gaji gara tsaya Ya kai.
ko ba haka ba Gaskiya ne.
ko ba gaji ba an ba gaji ba ci gaba Alhamdulillah garza.
wanda suke yi sakonni da yawa suna cewa ba a kawo sakonni sakon mi wanda ke biyu wani irin sako suna kai fara fata a yau Eh, iyo.
da addu'o'in da muke aida kowa muke in muka ce sai mai ta zano wani da wani da wani ai kaga abu ya zama zaɓi sanka na gidan rediyo ce ai in muka yi addu'a da kowa muke gaskiya duk fatan alherin da muke da kowa muke da wanda ya nema da wanda bai nema da shi muke kuka ji ba bahilla ce ce ba man da kwatance ba ba zuwa ana ta kwatanta ana wadin sunan mutane ko ba ka wa'azi yake ana ta wadin laifi yace mun a tsaya haka na bar kwatance in aka dade kenan sunan shi za a wadi to saboda haka kenan su yi hakuri duk wanda ya aiko sakon gaisuwa ko ya aiko bara addu'a abin nan matsalar shi yake so Allah ya yi mashi ko kuma alheri yake so Allah ya kara mashi to in mun yi addu'a kan waɗannan abubuwan da shi muke shi ma har ma wanda bai roƙan ba da kowa muke insha Allah duk alherin da muka faɗi to mai neman shi da shi muke duk sharrin da muka ce Allah ya kare mu to duk wanda yake tsoron Allah ya kare daga sharri da shi muke shi ma Allah ya saka mu kowa da alheri Allah ka biya kowa ka biya mu kowa bukata shi Allah ka shafe mana hawayen mu Allah ka kara mana dankon zumunci ka kara mana soyayya da haɗin kai Allah Allah ka sa mu tausaya mu junan mu mu rungumi junan mu mu taimaka mu junan mu abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahiyar mu Allah ka sa ya kai mu gidan aljanna Allah ka sa ya sanadiyar hitan mu daga dukkan matsalolin mu Allah ka ba ka san mu lafiya ka kwanci hankali da zaman lafiya Allah ta'ala ka ba mu kwanci hankali a kasan mu ya Allah waɗanda suke so su tada mana hankali a kasan mu Allah ka shirya su Allah ka shirya da su Allah ka shirya da su idan ba su shiryewa Allah ka kare mu daga sharrin su ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare su ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da riƙon amana masha Allah to taimakon da muka nema an samu jika hamsin da rabi da dala nawa da dala hudu Allah ya saka mu kowa da alheri Allah ya biya kowa Allah ta'ala ya sanya mu kowa cikin sikilin kyawawan ayyukan shi kuma Allah ya sa wannan taimakon ya zama to sanidi shiga mu gidan aljanna Allah ka yayi mana ka yayi mana dukkanin matsalolin mu ya Allah duk matsalolin musulmi Allah ka yayi su ya Allah duk bakin cikin da ke musulmi Allah ka yayi ya Allah waɗanda bashi ya musu yawa ya Allah sun yi nauyin biyan bashin Allah ka sauƙaƙa musu ka ware musu abin biyan bashin ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya duk wanda baya da lafiya Allah ka ba shi lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka da mu da su gida aljanna Allah ka kara mana imani ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba da ya Allah Allah ka shahi mana wayen mu ka kawo mana karshen duk wata wahala ya Allah mazauna zaman banza Allah ka musu karshen zaman banza da su waɗanda ba su da aiki Allah ka ba su aiki waɗanda ba su da kasuwa Allah ka ba su kasuwa waɗanda suke da kasuwanci da aiki Allah ka sa musu albarka cikin kasuwarsu da aikin su ya Allah matasan ma Allah ka shirya da su ka raba su da dukkanin mugayen halaye Allah ka hada su da halaye masu kyawu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka shayi musu hawayensu abinda suke nema na alkhairi a wurinka Allah ka basu ya Allah abinda suke tsoro na sharri ya same su Allah ka kare su ya Allah Allah ka tsare su ya Allah da mu da su gaba da duka Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka jiro kuma Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka bar karshe duk wata wahala ya Allah Allah ka kai mu gida aljanna Allah ka kai mu gida aljanna Allah ka kai mu aljanna ya Allah Allah ka kare mu daga wata jahannama Allah ka kare mu daga wata jahannama Allah ka tsare mu daga wata jahannama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم بدل لنا مكان الخوف أمنا اللهم بدل لنا مكان الخوف أمنا اللهم بدل لنا مكان الخوف أمنا اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين غير خائفين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وانا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين